ila mitin amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah mu dauki ga watan Ramadan hijira na da shekara dubu da ɗari da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma sha tara ga watan biyu da ashirin da shida zamu muna cikin suratul rahman sura ta hamsin da biyar a jeren gir surorin alkur'ani wadda take da ayoyi saba'in da shida ko saba'in da takwas za mu tashi a aya ta takwas duk da tana haɗe da aya ta bakwai wasama a rafa'aha wa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
bismillahir rahmanir rahim Allah kuma sun sarki ce wa sama'a rafa'a sama kuma Allah ya daga jirinta cewa bayani ya gabata cewa da da sama da kasa suna haɗe ne sai Allah kuma sun sarki ya tsaga su sai ya daga sama sai dai da ita can ya gina ta haka ta fi guda mai kafa ba mutta saban samawati fi yawmaini wa auha fi kulli samain amraha وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم kasa ita ma ya gina ta matakai ko da ka guda bakwai la inna kun la tashkuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin to sama sai Allah ya daga ta sama arafa wa wada al-mizan kuma ya sanya ma'auni ya sanya skeli wanda za a auna al'amura a gane yadda suke shi ne al-mizan ko kuma al-mizan kamar yadda yakan zo a wasu ayoyi a cikin alkur'ani yana zuwa da ma'anar al'adu adalci shi ne wata al-mizan kuma ana ya sanya adalci ya kuma umarce mu da mai adalci har ga wanda suka cutar da mu ko da mutum kai bai maka adalci ba to kai kai mai shi balantana kuma wanda yake da haƙƙin kai mashi adalci dama kuma zai iya tauya haƙƙin ka ba kai dan kayi nisa da shi akwai wuraren da Allah ya amfani da kalmar al-mizan yana nufin arabu wanda da yake cewa Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib Allah shine wanda ya saukar da littafin alqur'ani da gaskiya wal mizan mai saukar da adalci na ba ya amuru bil adli wal ihsan adalci da take umarni da yi shi aka jeren giyar ayoyin da ke cikin suratul hadid amfani da kalmar da Allah ya yi tana da ma'anar adalci laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu lil qist Allah shi ne ya saukar da littafin alkur'ani shi mai saukar da adalci ya kuma nasu da kirsi don mutane su tsayu da adalci ibn uyayna yana cewa aka hada wa'annan ababen guda biyu alqiyamu da kuma alqis kamar nan da Allah ce wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist kaga ya ce liyaquma an-nas wani aiki ake so kuma aiki na adalci sai ce kuma bil irfi sai ce to ni ya kuma shine yin adalci da gaɓoɓi da hannu da ƙafa da ido da baki to ka zama adalci da kai wala yajri mannakum shana'a qawmin ala alla ta'dil Allah ce a hirdin kar ku kuskure kiyayyen da kuke ma wani mutum da sa ba za ku yi adalci ba da dan kuna da bambancin ra'ayi ko fahimta ko ma menene in ta kama a faɗi gaskiya to ka faɗi gaskiya a kan shi me da annabi ya wuce dan adalci lokacin da ya baiwa abu sai na bi huraira ga abu huraira shi din ya zo ya tata abu huraira ya kama ni ya mashi dabara ya koya mashi wata addu'a shine karanta ayatul kursi Allah zai kare ka daga kowane irin sharri ya ta sharri shaytan da a ƙarshe da ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mashi sada faka wa huwa kan kaga iya adalcin da za a yi shi take bayan ko ba haɗari ba mu ba lalace irin shi tunda har Allah ya wa rashin kunya har Allah ya gaya wa magana Allah ma ya fara sabawa bayan Allah ya shi ya girmama shi ya daga shi amma kuma da aka rusa ya mashi adalci to dai da aka hada da kiyamu ko al-iqamatu da al-qistu kamar yadda yake a cikin surare to al-kiyamu sai zama al-adl bil jawari ko al-adl bil yad shi kuma al-qistu sai zama al-adl bil qalbi ka kudurta adalci a zuciyarka game da kowa game da komai game da yanayi game da wurare kaga Allah kudin sarki yana amfani da kalmar al-mizan da ma'anar adalci to duka biyun kuma ta dauka ne wa wa sama'a rafa'a Allah ne ya daga sama wa wata al-mizana kuma ya sanya mana ma'aunai komai namu akwai ma'auni tela ma yana da ma'auni sannan zai gwada mai sayar da hatsi ma yana da ma'auni mai sa iska ma yana da ma'auni to shi ma ya tsayar da adalci a wannan ma'aunin nashi magidanci jagora kowa za ka akwai mawazi irin nan to kada a kama mutum a lahira da laifin ya zalunci waɗansu shine wa wada al-mizan kuma ya sa ma'auni abbata al-adila ya tabbatar da adalci ai shar'u shine ya tabbatar da shari'ar shi a tsakanin wa amrani da nabi Allah ta tsaro ai da ajli Allah ta tsaju Allah ya ba mu adalci ne ya sanya mana ma'aunai ne saboda kada mu ƙetare iyaka saboda kada mu zalunci ilimi zani a cikin ma'aunin me yasa aka ce to ga mu dannabi ga sa'i ga gwangwani ga jiya ga rubu ga teki ga tef da abin da kada za ka abin da za a auna shi in ka daga nama ko ka daga wasu kasa ce ba zo rasa alheri kilo da suka bayar kana daga wasu kasa ce a gwada a kuɗi aka su kuma ya ne suka bayar kana kiran ko tseni ko gona ko wani kabila ce a sa ce kafa nawa ya baya mita nawa ya baya da dubu nawa har dubun da yake la balla ta ka zo fil an ba mu ma'auni ne dan kada mu zalunci wasu ina ranar lahira ba mu da hujja in muka jira cikin abin da Allah ya gore mana da ni'imomi mun zalunci wani a wannan fage saboda me wada al-mizana kuma ya jaddada Allah ta ka zo fil mizan dan kada ku ketare iyaka a cikin wannan ma'aunin da aka ba mu wa aqimul wazna nan ma kaga kamar yadda ibnu uyayna yake cewa nan ba hada al iqamatu da al qist kenan abin da ake nufi al iqamatu al adl bil jawari wal qist al adl bil kalbi to wa aqimul wazna ku tabbatar da kun tsayar da adalci ko kuma ku tabbatar da tsayar da ma'auni tsayarwa adalci da hannayen da dabban ku lokacin da za ku yi awu bilkisi ku tsayar da wancan adalcin da hannu to ku tsayar da shi kuma a zuci kada ka kudurta a zuciyarka da mutumin nan zai waiga da na wanke shi yanzu kana kokarin yin mai adalci da hannayenka a zuciyarka da kudurta samin karshe to duka biyun ka tsayar da adalci alaƙi wala tuhsirul mizan kada ku tauya ma'auni wani ya zo awo kada ka tauyi akwai sura guda da Allah ya saukar ita yake tun alatsi ne ga masu tauye ma'auni wai lil musabbifi wani da tabewa da azaba da halaka sun tabbata ga masu tauye ma'aunai alladina idan tabu ala nas yasawuna wadanda in za su gwada ko za su auna daga mutane za su shiga da za ku kwado tiya biyar ko da da za ka je wajen wani yanzu ka sai tiya goma in kana so ka gwada in ka je ka ce tiya goma kake so ka wace nawa nawa ka za ka lafiya shi wannan waken da ya gwada maka kar je gida ka aje sai zuwa rana ya ce sai ka sake ɗauko shi ka zo da shi wajen shi sai Allah ya ruwa ne muke sakin kudan auna sai za ka ji ana zuwa ce sai a tara na fadayi idan ka ba yana idan ka ana karatu alkurani ba wasu ibilisan da suka tsada shi shi ne bera to shi ne ibilisin saboda da zai aunar maka wani irin awo ya rika yi yadda ka san an sa mashi kwamfuta fafafafafa amma da ya zo auna daga gare ka sai da mutu ya rika yi ana ɗiba baya baya in na barbaɗa ne a barbaɗa ina ɗan daddanna ne a daddanna wani kuma ma yana da tsiyaci wanda aka bugo cikin da ta sayarwa wanda aka saki cikin da ta auna ta sayi fiye da ka buga sai jawo mene za ka yi to a yi a saya kaga wannan allazi ne idan ta ruwa nan nasu ya sauku wa ila kanu amma idan za su auna musu awwa ruhu ko za su gwada masa a sikeli yufsiruna sai su tauye musu to shine Allah ya ce Allah ta wa aqimul wazna bil qist wa la tuhsirul mizan kada ku tauye wannan ma'aunin bil adli mana ku yi masa adalci wa qila aka ce al iqamatu bil yadi wannan maganar da ibnu uyayna ya faɗa kenan al iqama duk da aka ce ka tsayar da wani abu kana so hannunka da gabanka su zo ayi aikin wal qist duk sanda aka ce kuma ya adalci da ma'anar qist to abin da ake nufi bil kalimi وهو حكم داخل في جميع أبواب الحياة wannan hukunci ne da ya shiga gaba ɗayan komomin rayuwa fa ikamatul mizan lil qisti fiha amaluha ala muktaba hukmillahi ta'ala fiha wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama da ka tsayar da ma'auni ko tsayar da adalci a cikin ita rayuwa shi ne aikin zuciya kuma shi ne aikin gabbai an ba mu hannu ne don mu yi wa mutane aminci da su karka sa hannu a inda bai kamata ka sa ba karka sa hannu a inda aka rage karka sa hannu a inda aka tsara mutane na da hankali in ma ba su gani ba wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma ta'malu kuna tsaftace me ake yi kuma akwai yawma turlan sarair ranar konan asiri ranar lahira ranar da za a mai da bayani ranar da Allah zai kawo mai kara da wanda ake kara kuma shi ne alƙalin ranar da zai kawo azzalimi da wanda aka zalunta ga shi kuma gidajen guda biyu ne ko dai wuta ko kuma aljanna ko kuma mu ce ko aljanna ko wuta to wannan abin shi yake so a tabbatar ala umta ba hukumin lahi ta'ala adalcin da za ka yi ya dace da hukuncin Allah madaukakin sarki fiha a wannan rayuwa sannan wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallama da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ke sa wasu malamin karkashin jerin jerin waɗannan ayoyi suke cewa Allah yana so ya mana wannan bayanin a matsayin ni'ima adalci da ya ba mu a tsakanin mu akwai ni'ima kuma in ka tabbatar da adalci wala da kai rayuwar yanci wani mutum ya zo daga yankin rumawa ko farisawa inda sarakunansu da shugabanninsu ake ba su mugun tsaro amma da ya shigo madina sai ce na so ya je gidan khalifa ne aka ce mai can anguwar ita ne kai kwana haka gidan na ziyara da ta gani ka tambaya zai suna maka shugaban kasa bal ya ce shugaban kasa yana zuwa tun daga nesa yake daga kai ko zai hango bene hawa tara irin masu rusar da zo gidan sarki hawa tara kuma kasa ma kila a yi daraka tara can sama a zuba kayan security wanda duk ba sa hana da mutuwa ya zo ya ce shi bai ga wani gida ba da ya zo sai ke tambayar wasu mutane ina khalifa ne da aka ce mai zai ta karkashin bishiya yana bacci tashi hankali ce kayan adalci sai ka zauna lafiya na musun ce na nan sai suna tafiya na musun taɓa kayan wasu ke sa dole ake tattarewa in ba haka ba ko irin na turawa ne sai an mashi shine a wurge shi da kwai kaga dai bai fasa kai ko amma kuma wulakanci ne to yace kai ko kai adalci shike nan gashi ka huta a tsakanin mutanen da kake mulka kake bacci ba ko ta gobe a kusa da kai ba adalci ba me zai ba da ku Allah ya hukuntar da ya haka to domin Allah ya fito da mu wannan bayani sai ya fara mana da wani misali wanda kowane ku ya san shi ba sai ka shiga aji ka yi wani digiri ko ta diploma ba shi ne bayanin yadda ya tsara sama muka lura da ayoyin farko farko maganar sama yayi ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allama al-bayan da yace ash-shamsu wal qamaru bi husban yana so ne nuna maka yadda ake tsara abubuwa sama duk da fadin nan nata ƙasa duk da fadin nan nata tekuna duk da zurfin su ya sa rana da wata kowane na gudana a falake kuma suna kirga lokaci kuma suna ba mu lokaci ya fara ba mu tatar amsa kenan to ni da kai ma a wannan rayuwar muna da abin koyi daga rana ya aka take tafiya ku duba rana ba ta sama alƙawari ba ta lanci ba ta jinkirin zuwa ba ta kuma gaggawa me yasa ke tafiya abin ta kaf da kaf ka duba wata yanzu masu falaki masu astronomy ilmu tanjim ka duba yadda za ka yi suna faɗar lokacin da za a samu ƙirƙirƙiyar rana shine haihuwar ko ƙyanƙyashe wata abin da ya baka bambanci sai ce maka za a ƙyanƙyashe wata karfe kaza da minti kaza da sakan kaza shi wannan da za ku shiga ɗaki ya faɗa maka da za ka yi wata da wani a wata jiha shi ma irin wannan lokacin zai faɗa maka sakan ɗaya ba ta kaure shi to wannan abin shi ne satar amsa shi ne bizan an na koma bi wa qimul wazna bil qisti wa la tuksir al mizan to shi ne Allah ko kin sarki mana shimfiɗa da halittar shi da sama da ƙasa kuma ya dora mu akan adalci a cikin rayuwa wal arzaku والأرض وضعها للأنام yace wal arda wada'aha ay wada'a al arda kuma Allah shi ya sanya kasa me yasa ya fara gabatar da ita akwai hikima duk sanda aka gabatar da abin da a haƙƙin shi a jerin girzantan a cikin to yana nuni da cewa abin na da muhimmanci kuma laraba na ɗaukar wannan salon kwarai da gaske za ka iya zuwa shago ga kaya nan da yawa wasu kayan suna nan kamar cikwantai ba a saye amma kayan da ka zo saye ya kusa karewa kuma ga mutane sun cika teburin mai sayar da kayan mai dan ka iya harshe to abinda za ka siya za ka fara gabatarwa sai ka ce kifi sai ka faɗi mai za a baka zan saya amma in ka ce zan sai kafin ka ce kifi sai wani ce kifi ya riga ka kama nan ba ta ce saura kilo ɗaya kuma wani ya riga ka kama to amma an ka auna ka ga yana da yawa to ka fi ka iya cewa to wa a ba ni waki ka fi kirkar da waken wannan saboda muhimmancin ƙasar da aka fara gabatar da ita wal arda da kuma ƙasa wada Allah ya sanya ta ya aje ta ya shimfiɗa ta shine lil anani domin bayi shi ne asbata ya rike ƙasa ya kafa ta in ka kalli girmanta da yadda Allah ya yi ta da mai kafe ta bayawo za ta yi shi yasa ko a suratul fussilat ta yi bayanin yadda ya halitta ƙasa a kwana biyu kuma sai ya yi bayanin yadda ya halitta arzikin da ke cikin ta a kwana biyu sai da ya kwana biyu yana halittar ƙasa don ya nuna mana yadda ake bin al'amura a hankali in ba haka wani ya gamawa a kyautawa da bismillah sannan ya zo ya kwana biyu yana halittar arzikin da ke cikin ƙasa arzikin da ke cikin wannan ƙasar zai iya azurta kowa kuma Allah na ajiye shi ne gwargwadon yawan mutane yasa duk ƙasashen da ke da yawa in ka ji an ce ba su da ƙarfin tattalin arziki wasu buragu suka mallaka suka samu buragu masu manyan bindina suke cinye abu amma Allah ya ajiye mutane sai a ce masa abincinsu a wurin sai a je masa arzikinsu sai a je masa maganinsu sai a je masa salon rayuwarsu ba zai halicce ka bai ce ka bauta mashi kuma ya kwace maka yadda za ka yi bauta Allah bai taba haka ba adali ne ba Allah shi ya shimfiɗa ƙasa ya zo ya ratsa ta da tekuna a wurare da yawa sannan ya kama ta da duwatsu ba Allah yake cewa wal arda wa za'a Allah ya yi wannan ne duka lil anani domin bani kalmar ana lil khalqi halittu gaba daya al mutane wal jinni da al jinni wa gairi da wani kenan wannan duniyar wannan shimfidaddiyar kasar an yi ne ga kowa da kowa ka duba yadda muke jin gajiyar kasa wani malami yake cewa mu duba hikimar Allah wajen yin kasa da ya yi ta kamar karfe da mun bani haka shadda kawai sai ka ga yin gwamnatin tarayya ka san kuma layi zai mata yawa da shekara ashirin ba a zo gidansa ba amma sai Allah ya kasa da taushi in kana so ka haka kuma ya ta da tauri in kana so ka yi tafiya amma ba haka ba jirgin sama da mutum ɗari biyar kowa da takashi kilo ɗari ɗari kuma ya tumbuyi ƙasa ko bata huce ba idan za ku yi sirri ku yi ajiyar Allah amma kuma in ka zo kana so ka haka da biranka da yar karamar fatanyar ka kuma sai ka haka ba ka ka rijiyar gargajiya ba wani na'ura gare su ba yar fatanya sai dan matin giri za ka suna ta hakawa sai ka ji ana an yi gabajiya taushi da take da shi ta wajen ku sarrafa a shuka a samu abinci a samu magani a samu sinadarai na kayan aikin kamfanoni sannan a samo tattalin arziki sannan a haƙa a samo ma'adinai da sauransu duka wannan Allah shi ya zuba don al'umma ta rayu Allah ce to na yi wannan ne dil anani to kaga wannan ma ni'ima ce kenan me ake so mu yi mu yi godiya eh wani ya wani ya zo ya haƙa kasa ya muku burtsatsi a ya tantance a gode miki amma bayan an gode ma Allah sai shi ma ya ci gajiyar aikin Allah ne da aka yi ruwan aka tara a ƙasa sai aka kwagulo shi mita sittin saba'in ko aka cika ruwa ba a da ɗiba shi na kai ta ɗiba to ruwan nan da wanda ya aje shi da wanda ya ba ta hikimar to shi ya kamata a fara godewa to sannan kuma khairun nasi an fa'um linnas sai a gode wa mutum bisa ka'idar man la yashkurun la la yashkurun nas man la yashkurun nas la yashkurun la wanda baya gode wa mutane cikin alkhairin da suka yi wannan mutumin baya godewa Allah subhanahu wa ta'ala cikin ni'imar da suka yi mashi ko yi mashi na'am sai ce biya فاكهة والنخل ذات الأكمام to daga cikin irin abin da Allah ya yi mana a ƙasa fiha fakiha a cikin ƙasar nan akwai kayan marmari kayan marmari kala kala ayaba ce lemu ne gwanda inabi rumman zabi da sauran duk da nan kayan marmari ne mutum ya ci a matsayin abinci ya ci a matsayin magani kuma ya ci ya fi daɗi to daga ciki akwai kwake a dangin kayan marmari wannan da kuma dabino dai wannan da muka sani shi yasa malaji al-ma'qul shi wannan dabinon da muka sani da busasshen shi da ɗanyen shi da farin shi da bakin shi da ƙananan shi da manyan shi da mai zaki da mai bauni duka ne sun shiga cikin annakal me yake nufi da annakal anan bishiyar da ke bishiya wacce ke bada yaya to wannan bishiyar dalilan da ta tsiro to Allah ne ya samar muku da ita a cikin wannan kasar da ya ba ku dan da yi ka dan bayi yace wannan dalilan zatul akma ma'abuciyar hore ko kwasfar hore al akmahu shine wurin da idan dabino ya yi hure za ga wani ɗan abu ya rike hura ya ɗan mashi wata hula-hula ta baya daga nan har dabinon ya yi girma har kwayar dabinon ta zo ta fi ƙarfin wannan abin nan da hura-hura a wannan hula-hula to wannan yar hular da take rike dabino ko take bakin kariya ta bayan yana ɗan ƙarami ita ce al'akma to dabino da ke da wannan hudar يتي والحب والحب والحب بالع... والحب بالعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان أتما يتي أودية جفكم وكم وكمامة وآء السلع شيني يرجع da wurin dabino yake tsurowa a ciki ko yake samun kariya a ciki wa kitaqun dauri wannan shamakin wannan kariyar wanda furanni ko huran dabino yake samu to shine Allah yake wannan fadabinan da kuke gani wanda yake yaya wanda yake hore huran da ke yaya huran da muke ba shi kariya mu muka samar muku da shi shi ma yana da buƙatar mu gode wa Allah ka duba amfanin da yake da shi ka duba amfanin da yake da shi da sai ce wal habbu sannan Allah shi ya samar muku da kwayoyi na hatsi kal hinzati kamar kwayoyi na alkama wa sha'iri da sha'ir in ka dawo gida Najeriya suke kamar masara kamar dawa kamar shinkafa kamar gero kamar dauno wayannan dukkanin su kubub ne kwayoyi ne to Allah ya ce mu muka samar muku da waɗannan kwayoyin mu muke saukar da ruwan sama ka sake jika ku je ku shuka da tsage shuka ta fito shikenan har a ƙarshe ku gyara kuma ku samu wannan kwayoyin don la'afi ma'abuciyar kaikai ana fasara al'af shine attabu shine abinda in aka caca hatsi wannan raguwar abin abinda iska ke kwashewa shine kamar kaikai shine al'asu to wannan hatsin da kuke yi za ku ga yana da kaikai to mu muka samar muku da shi ko muka samar muku da kaikayin ma ta zo kaikayin ba a zubarwa ne dukiya ce ana ba a dabbobi ana amfani da shi musamman a karkara wajen faɓa ƙasa don yin gini mai inganci sannan ma ka tara kana gida za a biyo ka a kaya ka ga shi ma wata ni'ima ce kenan a cikin hatsi da muke shukawa ni'imomi ne masu tarin yawa kara ni'ima ce karmamin ni'ima ce za ka wasu na finta suna so da Allah za su biya su ba dabbobin su soshiyar ma ni'ima ce kaikayin ma ni'ima ce balantana kuma tsabar sannan idan ka ɗibo tsabar in ka na yan zamani ka surfa to fistan ma ni'ima ce sai ga ana jin ka ila asiya da magani ila asiya a bada koki ila asiya a wasu gwaje-gwaje sannan balantana hatsin da za a surfa ne ko a daka ko a wane ne a zo da shi a sarrafa ta fuskoki da dama kuma a ci a rayu ya ce warraiha da kuma arraiha mafi yawan abin da malaman tafsiri suka fassara raihan shine suka ce alwarab aw shuhu ganyaye da suke tsurowa ko kuma dangin tsire-tsire masu kanshi kalmar arraihan tana zuwa da kuma ma'ana ta ni'ima kamar yadda Allah ya amfani da ita a can gaba inda za mu zo nan ba da yawa ba a suratul alwaqi'a inda yake maganar karshe-karshe da aka raba mutane gida uku cewa wani suka bi Allah farausun wa raihanu wa jannatu na'im fa ma in kana min min min ashabi jami'a fa ma in kana min al muqarrabin farausun wa raihanu wa jannatu na'im to kaga raihan a can ni'iman kenan nan kuma abin da ake nufi a raihan ma da ya fassara da tsare-tsare wasu kuma suka ce a in ka fassara da tsare-tsare suka ce kamar ka so kai mai mai ne kamar shi yadda ba haka yake nufi ba fa saboda ai ya faɗi fatiha tun a cikin fatiha akwai dangin tsare tsare da za ka zo ka koma sannan ya faɗi nakal dabiru ya faɗi alhaku ya faɗi alhaku wa raihan suka ce arraihan abin da yake nufi shine dangin ma'adinai masu daraja da aka zuba a ƙasa in ka kalli ƙasar sun su kaɗai ne ba faɗa ba an faɗi dangin shuka shuke-shuke da ake wanda ba sa daɗewa an faɗi dangin shuke-shuke na bishiyoyi da suke ɗaukar shekaru ana cin gajiyar yanzu bai ba faɗa ba abinda aka zuba a ciki waje ana fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ili wannan tattalin arziki shine ar-raihan dangin ma'adanai dangin duwatsu masu daraja da Allah kaɗai ya san iya adadin su ya sa wata nan ɗauki sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabban shi ce wallahi wani na faɗa musu cewa idan ka kalli arzikin da Allah ya zuba a cikin ƙasar nan to mal faqaru afsha alai to wallahi ko al'umma ni ba na jin muku tsoron talauci ni ban jin tsoron a ce dan al'umma ta na gaske wai talauci ya sa ya tafi layi ba na jin tsoro ba zai yi ba ni abin da ma na jin muku tsoro arzikin da Allah ya tara a ƙasa wato yawan ma yayi yawa ni na fi jin tsoron ma a fito da shi ku wadata wadata ka saka kamar dani karuna da wadata sai wadata kiyar mulki ka dake shi Allah ya fara tabawa to shi na kuma fi jin muku tsoro amma talauci ba na jin tsoron ya zame muku wata matsala za ta raba ku da imanin warrai'at da tattalin arziki ko ma'adinai masu tarin yawa da aka tara ko kuma da dangin kayan kanshi wanda kuke amfani da su a sinadarai wanda muke amfani da su a abinci wanda muke amfani da su a kayan sayarwa ko kayan ado na yau da kullum Allah ce fa bi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban da wacce ni'ima daga ni'imomin ubangijin ku biyun nan mutane da aljanu kuke karyatawa yanzu wannan lissafin da aka yi da ni'imomin da aka faɗa an halicce ku an ilmantar da ku alqur'ani ga sama ga rana ga wata ga kwayoyin hatsi da noma ga dabino ga kayan marmari duka wayannan ni'imomin to wai a ciki wace ce ba kwa mata godiya ƙarya ta wani shine kin godiya ko jin cewa ai hakkin ka ne ma kana da rai kana da yancin Allah ya baka to wai wace ce a ciki kuke jin haka dukkanin su babu ɗaya da wani mutum zai iya idan kuma zai iya to fal ya kudu ba ya fara halittar koda mu gani in ma za a rabu da an ko a ce to kafin a rabu da an san fara halittar ko da mu ga mun dawo wajen ka za ka halitta mana shanun girtsani ga an fara ramadan ka san ko muna da buƙatar miliyoyi a duniya to dan yi kuda mu gani kada mai sakin na hannu kamun na guji dama da wancan na gujen ne to da ka ce a halitta kuda ba zai iya ba ba abin da zai iya yi abin ya fi karfin shi to da wanda ni'ima ce daga ni'imomin ubangijinku tukazzibani kuke ƙaryatawa ya ku mutane da aljanu da mu ne matsala mala yace zukiran an ambaci wannan aya ita kadai ta mai mai kudi hida wa 30 marra so 31 a sura ne ayoyi 77 ko da 78 ko 76 nan kawai ya kusa cinye rabin kusan kashi 40 da wani abu na sura kuma duk inda aka ambaci ni'ima biyu uku biyu uku biyu uku sai tsaya mai mai ta wannan abinda ba zai baka sha'awa har azaba in an fada yurabul mujrimuna bi simahu fa yukhadhu bin nawasi wal aqda fa bi ayyi ala rabbikum tukadiba an murkushe wani an nade shi an kai shi ta man tafi ayyi ala rabbikum tukadiba suka ce kuma yayi fa saboda in ana kaunar ka to fada maka hadarin gaba ake yi in an so a cuce ka shine ake koyewa yanzu kasashen da suka ci gaba ya jami'an tsaro ke fili suke fitowa ko da abin da aka hana kuma sai a sagartin kilomita daya ba a yi ta nan ko kuma a najeriya sai salami sai ka shiga sai ya dame ka sai mu je gun goga to kaga nan ba san ka ake ba amma da ake san ka laifin nema ba a so kai dan ita gwamnati ita ma mata riba gara a ta biyan alƙalai a ta biyan jami'an tsaro ba sa aiki ma'ana ba ba masu laifi da a ce a samun masu da masu laifi a cika kotuna da sharu a cika wajen yan sanda da masu laifi da criminal ai kowa zai wahala to shi Allah shine sai ya ce maka to in kai kaza in kai kaza in kai kaza zan damke ka wuta zan kai ka wallahi faɗa maka wannan abin karshen ni'ima kenan yasa ya biyo baya da kudi ayyana da ba wai kuma a ce to yanzu kona ma azaba ce a'a faɗa maka cewa wanda ya irin wannan aikin za a kona shi ita ce ni'imar ita ce ni'imar to wannan aya ta mai bai fito talatin da ɗaya wa littifahamu fiha littakariri tambayar da aka yi a ciki ba tambaya ba ce tabbatarwa ce ai babu wata ni'ima daga ni'imomin Allah da ta dace ku karyata ya ku mutane da aljannu sai ma rawal hakim an jabir kan قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها من الله صلى الله عليه وسلم يكرمت من سورة الرحمن هل يكي كرشنتا ثم قال سنن سيئتي وما لي أراكم سكوتا وما يفعلني نبي إنا كرمت سورة الرحمن كون تعبيكم يشرو yace lilin kanu ahsana minkum radda yace wallahi wata na da naje duniyar aljannu na karanta musu sun fi ku martani ne sun fi ku fadar albarkacin bakin amma na ina karanta muku ina karanta muku gawo waki me ya faru kuka shiru to shine yace ma qara'tu alaihim hadhihi al-aya min marratin ban taba karanta wannan ayar ko so ɗaya ko bi ayi ala'i rabbikuma tukalliban illa qan face sai aljannu sun ce wala bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu ya ubangijinmu wala bi shay'in min ni'amika rabbana nukaddib Allah ubangijin ba ma ƙaryata komai cikin ni'imomin da kai mana falakal hamd ai Allah godiya ta tabbata gare ka mun gode iya ni'ima Allah ka yi mana me ya rage wa dan adam duk wani abu na ni'ima na jin daɗi ba mu dan adam yasa Allah da kanshi yake cewa ya kyautata halittar dan adam na halicci mutum a mafi kyawun tura da yanayi yanzu za ka ana so a yi abu ya kyau sai a kwaikwayi mutum ko a saci wata sura shi ta bayyane ko wata fikira da tunanin shi na boye ce fa da kalin insani Wada kwallin zananin kwalkwalin kalfafon, wa kwalkwal jan min marijin ya ce kwalakal insana Allah maɗaukin sarki ya halitta annabi Adam min salsalin daga busasshen tabo sinun yabis tabo da aka kwaba da ruwa sai kuma aka bar shi ya bushe ba tare da an gasa shi ba ba kamar da yau ake wa tukunya ba to haka muka halitta annabi Adam wanda yusma'u lahu silsila kasar da in an kwankwasa za a ji tana ƙara kalfafari yadda dai ka san tsingaro da tukunya wa huwa ma subiqa min at-tini shine wanda aka dafa ko aka gasa kamar da ake wa tukunya misali ne wannan aka yi shi wancan ba a gasa ba amma kuma yana ƙara yadda ka san wanda aka gasa saboda tsabar bushewa lokacin da Allah ya so ya kaddara zai halitti dan adam ya ɗibo kowane bangare na ƙasa haka Allah dokin sarki wannan hikima kowane bangare na ƙasa sai da Allah ya ɗibo kasa mai labu-labu aka ɗibo ta daga wani mutum sai gan shi ga yanar zai labu-labu ba ya kai iya da shi aka ɗibo can gargari aka ɗibo birci aka ɗibo ƙasar kanwa ƙasar gishiri aka ɗibo yashi aka ɗibo rairayi duka aka ɗibo irin marmara marmaran na aka zaga wani yadda ka san dutsen dutsen kuna mu'amala haka Allah ya gama garmatsawa kowane nau'in ƙasa da ka sani akwai wani mutum irin wannan za ga wani sauki ita ka san jigawa da an yi ruwa ɗan kaɗan na ka shuka kawai sai gaskiyar ruwa ya fito kuma an ɗiba da iri wani kuwa ba da ma kai shuka sai ƙarshen bakwai saboda tunzire ne jangargari ne shi bai rike ruwa rowar bala'i ya zauci la hamu jamalin gasko kamar da wata mata take take siffar da mijinta mijinta kamar nama ragumi ne kuma da aka dora shi a can saman dutse da sa'alun fayurtaka wa da saminun fayurtaka to Allah da ya gama ɗibo wannan ƙasar ya tara shi ne sai ta zo matakinta na farko nan wurin Allah ya faɗi ɗaya ne cikin matakai hudu kafin ya kai ga halittar ɗan adam ƙasar da aka tattaro daga mabambanta nau'ukan ƙasa ita ake cewa turbaya sai aka jiƙa ta aka zuba ta a wani kwano aka zuba mata ruwa sai ruwan da aka zuba mata ya fi ƙasar yawa ta rika tsotse shi a hankali to kafin ta gama tsotsewa ita ce hatsi Allah kuma ya yi maganar cewa ya halicci dan adam da turbaya inna masala isa inda Allahi ka masala adam falakahu min turab kuma kana lahu kun fayakun sannan ya zo ya halicce shi da kasa da tabo kenan da aka tattara kasa aka jika sai ta zama tabo قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين سيأتي تراب خلقه من تراب شأن النبي آدم كما kuma nan kuma yazo yake cewa min tsi ba mun ba cin karo da juna da ya gaba ma an kaji surat da hijr yace ya hadisi dan adam min hamadin maslul in aka tika kasa ruwan ya fi kasar yawa shine tsi idan taba ya tsotsa ruwa har ya fara wari amma bai bushe ba shine hamadin masnun idan aka aje shi ya ɗauki lokaci ƙasar za ta tsotsa ruwan sai ta bushe shine salsalin kalfakat shi aka bangala kai annabi Adam kaga in ka tanye shi da turbaya haka ne in ka tanye shi da tago ɗayan kenan haka ne in ka tanye shi da hamadin masnun ƙasa mai wari haka ne in ka tanye shi da salsalin kalfakat ƙasa busasshiya wanda ya kan kwanwa take kara to shi din ma dai babu cin karo da juna to shi ne Allah ke magana a nan wa falakal janna akar ta ku wa falakal janna Allah ya ce kuma ya halitta aljanu ai abin nan aljanu wa huwa iblis shine shaidan shine abal jin shi baban aljanin iblis kenan min marijin minna daga tsantsar wuta nan ce marij ita ce wutar da babu hayaki a cikinta in wuta aka cire mata hayaki in wuta ce wuta to in ba hayaki a ciki sai ga tana har wani launi take yi sai ga tayi ja tayi bulu tayi yalo haka zaka tana juyawa me yasa take wannan launin saboda babu hayaki ko daya a cikin ta inda hayaki ba zai bata sai wannan yawon ciyawa tan ba to shi wutar da aka yi iblis ita ce tsantsar wuta min mari daga tatacce tsantsa min nari na wuta shine aka ɗibo aka yi shi ko huwa lahabu alqadis min al-dukhan shine abin da ya tsaraita daga abin nan daga hayaki fa bi ayyi ala rabbik فبأي آلاء ربكما تكذبان yace fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban wai da wane ne cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa wace ce za cikin waccan halittar taku da aka yi da tabo shine kuke gaba a yi maku ba shi yasa kuka yi godiya ko kuwa halittar aljanun ne da aka yi da wuta kuce ga kuma da da wutar aka yi ku zama yan wutar to wai da wane ne kuke wane ne da ku yadda ba a ciki to amsar ita ce Allah duka mun yadda ko muna godiya dan da ba kai ba ne ma ba haka za ka yi mu ba ko dai ka yi mu ba ko dai in wani ka ne yayi ba ma zai iya mu ba in ma ya zo yayi kai ana samun matsaloli na'am رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
rabbul mashriqain wa rabbul maghribain ubangijin mahuda rana biyu kuma ubangijin mafaɗa rana biyu shine Allah madaukakin sarki shi ubangijin mu da zamu yi wa godiya wanda yayi mu ya samar da ni'ima to shine wanda ya samar da mashriqaini ga rana ya samar mata da wurare guda biyu da take fadawa da take hudowa sannan ya sa mata wurare guda biyu suke fadawa irin wannan wurin kusan kala uku ne dangane da gudowa rana akwai inda Allah ya maganar mahuda rana daya mahuda rana mafada rana daya rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhu wakila ya ce mahuda rana daya nan kuma da yazo sai ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini mahuda rana biyu mafada rana biyu wani wurin da ya sai ce fala uku simu da rabbil mashariqi wal magharibi inna la qadir to me yasa yace tar da yawa sai suka ce ai abin da yake nufi shine rana daga wuri ɗaya ta mahuda ɗaya take da shi shine sai ka ce gabas shine mahudar ta ta fada yamma shikenan kuma duk kwana-kwanan da zaka yi nan zaka dawo amma idan yace al mashriqani wal maghribani ko al mashriqani wal maghribaini yana nufin wurin da rana take hudowa da damina ko da bazara da kuma inda take fadawa da kaka ko da rani ya sha bambam za ka za ka sai ta hudo ta nan sai ta fada ta nan da bazara da kaka sai ta hudo ta nan sai ta fada ta nan in ka ce kai da rana ke huda sai sai a rushe da kaka ko da bazara tana da wurare guda biyu ɗaya na kaka ɗaya na bazara sannan tana da wuraren fadawa biyu shi yasa za ga wani lokaci Legas da riga ta fata yin sallah ita kuma tana fadawa ta nan za ta iya fadawa sannan ta bar mutanen Sokoto sai ta fada a Legas sannan ta fada a Sokoto sai Sokoto sai Legas ta riga Sokoto sallah da wajen mintuna ita kuma tana fadawa ta nan sai Sokoto ta riga Legas shi yasa wanda ya nazarta wannan ilmoman kuma bai musulunta ba kai ai da mutuwa ya kafin suna ba rayuwar ki gaba ɗaya ba ta da amfani ba ta da amfani ya gano iya ayar da za ta sa ya yi imani to ko da yake abin rabo ne ko to ba ka taro miki rabo ba sai ya kafi to inda kuma aka ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi Allah ce wallahi ba sai na rantse da inda rana take huda me yake nufi Allah ce ba sai na rantse da inda rana take hudowa kullum ba inda ta hudo jiya ko da a nan ta hudo yau hudowa biyu kenan wanda shi zai hada maka kwanakin wata talatin ya hada maka kwanakin shekara dari kuda hamsin da hudu kuda hamsin da biyar to shi yasa sai ya yi jami'in su Allah ya ce ubangijin mahuda rana biyu ta kaka da bazara da mafadarta fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wane ne a cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa yanzu hudowar ranar ita ce kuka ɗauke ta ƙaramin ni'ima ka tambayi wasu garuruwa ko ko faɗuwar ranar shi ne baka ɗauka a matsayin ni'ima ba ka tambayi wasu wuraren dan daga cikin manyan ni'imomi shi ne ranar juma'a ka tashi ka ga rana ta gama ɗagowa ta gabas ya nuna mun yi sha kenan kiyama sai dai wata juma'a akalla kana da ragowar kwana shida ko bakwai lafiyayyu kasan kuma insha Allah za iya samun aljanna ko da yana ga duk sabon da kai ma Allah za ka iya tuba ai to amma ran da aka zo ta karshe sai ka neme ta a gaba sai a ce maka waiga sai ka hango ta ta yamma to ta faru ta kare kenan yau mai dadi da ya sata kiyama ta zo a rufe kundin aikin lada a rufe na zunubi yanzu abin da ya rage kawai a yi hisabi a miƙa sakamako fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mashamati ma ashabul mashama to da wane ne cikin ni'imomin hudu da rana da fadawarsa kuke karyatawa ne na'am مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان shine بأي آلاء ربكما تكذبان bane wani bayani yake cewa ai ni'ami rabbikum alladhi dabbara dabbara lakuma hada yanzu kuna so ne ku karyata ni'imomin da ubangijinku wanda shi ya tsara gudanar hakan shi kuke so ku karyata amsar ita ce ba shi ya kamata bai dace mutum ya fusa ko ya karyata ko ya kalle su a matsayin kananan ni'imomi ba Allah ce marajal baharaini Allah madaukin sarki ya sako tekuna guda biyu tekuna guda biyu Allah ya sako su ya buso su suka taho iya faɗi Allah ce hikimar shi sai sa duniya ruwa ya fi yawa kusan binciken da ake da shi na yanzu wanda akwai yiwuwar zai canza akwai yiwuwar zai canza dan a wurin malamin musulunci a faɗin sararin duniyar nan akwai inda har yanzu masu bincike ma su san a duniyar nan yake ba saboda haka har yanzu ba a haɗa da shi a cikin fatantin ba har yanzu ba a gama haɗawa ba an ce iya teku kawai ya mamaye kashi saba'in da ɗaya na duniya ruwa tsuran ƙasa shi ne kashi ashirin da tara kuma inda muke zaune bai fi kwata ba amma wani sai zai ce maka duniyar nan za a yi yawa a rage yawan haihuwa duk wanda ya faɗa haka ko dai shedani ne dan ya san abin ƙarya ne ko kuma bakin jahili ne da bai kamata ya iya haddata sunan shi ba ma kamata ya kwanta bai sunan shi ce to kun san ni jahili ne ya yaya kuka sama ko su ba wani suna kuka sama amma shi ne za ka yana yana fitarwa da duniya yadda za ta yi ai ana halittar mutum Allah zai aje mashi abinci shi sai sa za ka mai gida in ka ga ya da dan shi ya fi shi adalin ne kawai ya zo daya ko ba ba cika yi ba to wanda ya ya ya aka ya za a yi wani lokaci a ƴaƴan kuma za a fitar da wanda zai zo yin shugabanci a ƴaƴan za a fitar da wanda zai jagorance ku a ƙarfin tattalin arziki ba kuma Allah kenan abin shi sai na dan mutanni ai dai shi ta rushe na dan kaza sai aka ba mu sampul annabi sallallahu alaihi wa sallama bai san mahaifin shi ba yana cikin mahaifi ya rasu shekara shida mahaifiya ta rasu aka kai zai mayar da shi gun kaka wanda yake kaunar shi saboda kaunar mahaifin da kuma tausaya mashi da ba shi kula ta musamman bayan shekara biyu da rasuwar mahaifiya shi ma kakan yace ga garin ku nan aka sake dawo da shi gun yayan mahaifin shi aka yi ta yawo amma da aka mai da shi sayyidu waladi adam sayyidu waladi adam ya kai ya komo ya yi rayuwa ya yi abubuwa da dama kamar yadda aka mai da shi to wannan sunna ce ta Allah to Allah shine ya bude ya tsako tekuna guda biyu shine al'abdu teku mai ruwan daɗi wal mila da kuma teku mai ruwan gishiri ya mutari inna yaltaqiyan tekunan guda biyu suna haduwa tekuna an raba su zuwa gida biyu akwai mai ruwan daɗi akwai mai ruwan zarfi wani lokaci waɗannan tekuna za ka ga ba sa haduwa da juna haka Allah ya ya kaddaro wani lokaci ruwan su ya ta bamban da juna za ga wannan ruwan ja wannan fari amma yadda ka san an sa rula an zana da za ka je kusa ka sa kofi ka ɗibo ruwan jan ka zuba a farin a kan gidanka za ka yana neman hanya yana kukkusawa kamar ka shiga kasuwa da cunkoso sai ya koma can ya haɗe da yan uwanci ko nan ƙasar muna da irin waɗannan ramuka katsina akwai su nasarawa ko benue in ya taho za ka zuwa kala biyu wata yar mahaɗa in wannan ya zo mahaɗa ce haka za ka ga wannan na ƙoƙari yana kutsawa ba zai tsalle ya haɗe da wancan su shiga tare ba yana rahawa yana shiga shi wanda yana rahawa yana shiga marajal baharaini yaltaqiyan Allah shike tsako tekuna kala biyu yaltaqiyan suna haduwa bainahuma barzahun a tsakanin su akwai wani shamaki la yamkiyan ba ta tsallake juna haka za su suna tafiya suna kaiwa da komowar su suna rayuwa a haka to wannan shi ma Allah ya yi mana shi a matsayin ni'ima Allah ya sa mana da ruwa mai yawan gaske ya zuba ni'imomi masu tarin yawa ya zuba ma'adinai da ƙarfin tattalin arziki mai yawa a cikin teku za ya hada-hadar kasuwanci za ya hada-hadar bincike za ya hada-hadar baiwa ƙasa kariya da sauransu duka wannan ni'imomi ne daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala baina kuma barzakhun a tsakanin su akwai wani shamaki hajizun wanda yake zama mai ba da kariya an kudurta ita ala ko min kudurta ita ala wanda ya samu daga ikon Allah madaukin sarki wannan barzakhun bainahu ma barzakhun la yaqiyan ba ta tsallake juna wannan ba zai ce to ai duka dai ta dummu ne dai ne kai ba inda kake ai dummu ne ta hade a zo a rasa gane wannan ba ta yin wani lokaci kuma bambancin yana zuwa a matsayin teku mai ruwan daɗi da teku mara ruwan daɗi akwai yadda Allah ne faɗa haka yake teku akwai wanda ruwan shi mai daɗi ne ba duk teku ne yake da ruwa mara daɗi ba a wanda ruwan shi yana da daɗin sha mutum ya ta sai to ma a ce ya ƙara sai ce fa bi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban da wane ne a cikin ni'imomin ubangiji ku kuke karyatawa wane ne kuke musu a wayannan teku ruwan daɗin ne shine ku kuke da ja ko teku ruwan daɗin zartsin ne shine kuke da ja ko ko ni'imomin da aka sa a tekunan ne kuke da ja a wai ko samuwar tekunan ne ba ku ku yadda ba kuna kawai ai teku kawai dai teku ne kawai dai araba araba ku ba su sani ba mutane a yace a wane ne kuke karyatawa amsar ita ce Allah ba ma karyata kowane duka mun sallama ko muna godiya a gare ka shine yake cewa ya ya la rabbikuma tukadiban abi hadarin ma'il mila yanzu da kare ruwa ne gishiri-gishiri filbihari a teku wa gaire ha da wani wannan leta fasa kumminar rawa'ihi alkariha domin ya kare ku daga wari mara daɗi allafi kan tibu minar rutubati waɗanda suke fitowa daga dangin masu jini a jika wal akazari da datti walau la zalikal mila baikin wannan ruwan tekun mai zarfi wanda ake da shi fil bihari a cikin tekuna baitin Allah ya sa masa shi wa gairihi da wani shi lakum gare ku to da na ne ehela fasada lakum mawad hawali duniya wallahi da ruwan duniya ya lalace abinda malamin Abubakar kuma Allah ya miki rahama yake so ya faɗa shine hikimar da Allah ya shine ita wannan doran kasar wanda Allah ya taƙaitar da yawanta ya ratsa tekuna a ciki to da tudun da teku akwai waɗansu halittu da yau da kullum za su iya gurɓata iskar da muke shaka to sai Allah ya samar da ruwan teku mai zarfi wanda ba mu da buƙatar sai mun sha a cikin ruwan teku mai zarfin sai Allah ya kayar da wani sinadari duk da iska ya taso inda wasu ƙwayoyin cuta ko wani abu mara daɗi da ɗan adam zai cutu sinadar da ke cikin ruwan teku mai zarti sai ƙona sai mayar da iska mai daɗi ka duba yadda aka samu da iska iska na cikin mafi muhimmanci a rayuwar ɗan adam kuma ya fi komi arha dai shi da farashin shi ma har yanzu bai tashi ba ko harajin nan da za a kara ba shi ba ko wanka sana an kasa karawa wanda ya fi abinci muhimmanci naka ce da a janye maka iska da a janye abinci ka ce su janye abinci in dai da iska a kumbura a nemo abinci Sama ka duba yadda Allah ya yarwatar da shi ya zama ya fi komai arha har ma za ka ji muna kokawa ka yau kuma mai Allah ke nufi da mu iskar nan yayi yawa a gonar za ka riga faɗa ba haka iskar bai yawa ba kai ne ya yi maka yawa amma akwai hikima da za aka buso shi da yawa haka wasu tsare-tsare na nan in ba a yi irin shi ba za a yi asara to kaga akwai hikima to shi kuma teku mai ruwan daɗi to shi kuma sai ya ba mu amfani ta hanyar cin gajiyar ruwan shi a ɗiba a sarrafa shi yasa masu bincike suke cewa to wayan sai a zo wata kasa sai a ce ai ba ta da wadataccen ruwa kuma ga tekuna a gefenta hanya shugabannin sun san me suke kuwa ai Allah ya sanya rayuwar komai ta zama tana da bukatar ruwa shi yasa ya yalwatar da shi kuma ya sa mana dokoki ya hana mu bannata shi daga wannan tekun ruwan zarfi to shi ne yake gyara mana iskan da muke shaƙa. Da haka akwai ni'ima mai girma da ta cancanci godiya ko ni'imomi masu girma wajen samar mana da teku wanda Allah mulkin sarki cikin hikimar shi da ikon shi ya samar kuma yake kulawa da su bai danka kulawa a hannun wasu gwamnatoci ko wasu ɗaiɗaikun mutane ba. Ina saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan, Allah ya kai mu gobe sai mu tashi. yakhruju ko yukhruju min huma al-lu'lu'u wal marjan inda yake ne daidai Allah wala da su ne cikin da sharri ko sai ana kallon mu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh